عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوني كما قالت النصارى ابن مريم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yau sha takwas ga watan jumada al'ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da bakwai wanda ya tara kenan ko tara ga watan nufa dubu da ashirin da biyar miladiya kitabu tauhid na muhammad na abdul wahab na za mu ta kace to ina kace na karanta oke wa an umar ko hadisi daga umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuquruni kaza ataratin nasara ibnu maryama kar ku zuzuta ni ku wuce gowa da iri wajen yabo na kamar yadda nasara suka wuce gowa da iri kan dan maryamu ina ma ana abdun ni bawan Allah ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah da manzansa yanzu duk wannan yadda ake tafiyan nan nan gaba idan abin ya tsanani to har bawa Allah sai sai sai ajin cewa Allah ba Allah zai ce shi bawa to ba kaskanci to bauta ba kaskanci bane duk wannan in aka ce za ta fi wannan za a je wani yanayin da ba za a rasa gaba a rasa baya to kuma yanzu misali aka ce aka ce manzo Allah bawa Allah ba ya bashi aka yi ba ai bo aka yi tunda ai ubudiyan an ji zingina ma wanda ya halce shi ne ba wanda yake dan adam ba ya ce faƙulu ku ce abdullahi wa rasuluhu bawan Allah da manzansa akhrajahu sun fitar da shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu ya ce iyyakum wal ghulu wa la haleku da wuce da iri fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu kadai abin da ya halakar da wanda suke zo gabanin ku shine wuce da iri ghulu wale muslimin a wani lafazi da imam muslim a ali ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi ya ce halakal mutanabbi'u wa masu wuce gwa da iri haka sun halaka qala ha thalathan ya fara su uku fihi masail akwai masaloli al'ula na farko annan man fahima hadha baba wanda ya fahimci wannan babi ko babai ne ba'dahu da babu da su bayan shi tabayyana lahu ghurbatul islam zai bayyana masa wato bakunta na addini da muke ciki a yanzu wara min qudratillahi wa taqlibihi alqulubil ajab zai ga wato zai ga daga cikin kudurin Ubangiji da yadda yake jujjuya zukata abin mamaki yana za ka ga abubuwa duk sun rikice yanzu yanzu abubuwan da daga shi ƙarara yake su naci ne ƙarara amma yanzu ta yi sa samai da shi zama shi ne abin da yake ba daidai ba ai ka wannan abin abin zai zai baka mamaki kwarai da gaske dan abin da yanzu ake cewa kara'ayin kara'ayin kara'ayin kara'ayin za ka ga duk mutane suna yi bautan waliyan ana yi bautan kaburburan ana yi wuluwi din ana yi barin addini a je a kama wani abin da ke kawai shirme ana yi yaban maza Allah cewa ka aibe shi wuta ba da iri yanzu shine dai ya ma wuce ya fi zama gaba gari in ma ka yi magana kan shi wani cewa ya wuce da iri din ta ce maka kana kai kai makiyinsa ne kuma sau tsabar kin Allah ne da su maza Allah ya saka su bada haka a tsaniya na biyu ko kuma mutum zo yana wani kallafa sai ya yi wani sai ya yi wani sai ya yi wani fasara busiri ya yi magana na shi akwai gyare-gyare a ciki mai shi ya yi magana akwai gyare-gyare a ciki mai diwani ya yi magana akwai gyare-gyare a ciki ma tashi a tashi ta kallafawa wajen fasana cewa kai ne ba gani ba to duk wannan ina za je da abin nan kuma kamar da na faɗa a katinmu na wannan sati da ya wuce na ce duk wanda ya magana kuma an san meye masar talaqi wal istidlal dinsa ya san an san meye matsutsuwarsa da yake hujja to za a fasara shi daidai da abin da su wa na 'yan ilimin suke fasara mutum da aka san shi sufi ne an san shi duk da kudin shi sufa yake yi ya zo yana maganar fana'i yana maganar kashafi yana maganar kaza tajalli da sauransu sai shi muje muje mu fasara mishi fasara da da da da ba sufa ba da sufa yi ba a ba shi yi ba ba shi yi ba saboda haka inda ba mutum ce mun san shi wani mikakke ne sai aka ce mashi fasara mu kyauta mashi fasara amma ya faɗa a nan ya ƙara faɗa a can ya fara faɗa a can duka an tattara sai kuma ka ce wannan za a bashi wato za a ce wani bakare bakaren fasara a cewa ya kaza ne ko gane ba wai ta akwai takaliri ai al'asulu fil kalam adamu taqdir asali a magana shi rashin takaliri ba wai takaliri ba الثانية نبي معرفة أول شرك حدث في الأرض متن يفسن فرقا شركة لتفاروا أبن قصة كان بشبهة الصالحين شبهان تزما تهدأك متعني zuwa ga shirka shine shubha na mutane nagari wani ne mutum nagari ne ana ganin cewa zai je kai in aka mushi hidima ubangiji zai karba to bara a raka ganin su ana tuna su ubangiji zai zai muwa zai zira mu shikenan aka kuma ana bautar su to kaga duk da wani abu yake farawa mutum ne zaka ce mace a ka wata ma Allah shi da ci ka fi sawa da sanin Allah ne ba ni ba magana ake ba shi an ce ka bi shi ne ce ka kabo wa da sanin Allah ne ko kuma a'a wani mu a dariƙan mu ya riga ya lamunce mana duk wani wa ya faɗa haka kaga kawo addini cikin addini الثاني الثالث انا uku. ma'arifatu awwal shay'in ghayra bihi dinul anbiya kasan farko abin da shi ne aka canza addinin annabawa kuma sababu zalika kuma bai dalilin haka ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum tare kuma ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum tare da wato kasancewa kuma Allah ta'ala shine ya aika wadannan annabawa gashi kuma yanda aka canza musu addini wannan yana ishara zuwa ga shi fasarar wancan aya ce ta sura Nuh da Abdullahi dan Abbas yayi da shi mazala ma tun ba ba da bas ba mazala ya ya fassara ko Abdullahi dan Abbas yake da ko yace hadhihi asma'u rijalin salihin min qawmi nuh falamma halaku aw ha shaytanu ila qawmihi an aninsibu ila majalisihi cewa ku je ku kafa wani wasu surarraki a wajen shikenan in aka je wasammu habi asma'i ku je ku sa musu suna da sunayensu da ba idan masu mutum guna kai ba su wasu cewa cewa suke wannan wannan sasakin wani shine a suna cewa wannan yana depiction yana yana wato zama wakili ne na wannan mutum shi yasa da ake yin zane zaka ga wannan zanen iyasin ai na wakilta iyasin ne ba shine ba shine iyasin ba eh shine abin nan dan haka za a ake tsammanin wannan kamar biya da ka bauta mu shi wannan hoton shi ma kamar wannan zai Allah zai kai wannan bautar zuwa ga wannan shi wato yana ji to kaga wannan abu ai duk shi ne wato asalin botan gumaka da aka kaka a ban kasa الرابعة قبول البدع مع كون الشرع والفطة تردها بدأنا ننكو ومتأنا
ثالثا باب معرفة أول شيء غير به دين دين الأنبياء تو أكيد بدأنا كلمة أو معرفة كيف كما معرفة معرفة
ka akwai ma'arifa? to da aka ce aka sa ma'arifan ya fi الذي
eh ma'arifan duka guda biyu ne akwai ma'arifan eh amma inda inda akwai inda inda akwai wasu nasa na'am
شوفه يا شنبه eh
وما سبب ذلك مع المعرفة أن الله سلف eh da aka yi cewa awwalu shay'in ghayra bihi dinul anbiya wa sababu zalika ko ma sababu zalika
وما سبب
eh wa ba sababu zalika da abin da yake ne dalilin wato da ya sababa aka sami shirka din ma'a ma'rifati anna Allah sallallahu ta'ala da kuma eh, sanin cewa wato Allah ta'ala shi ya aiko da annabawa amma duk da haka aka samu wasu sun ga wasu addini waje ba babu wa ba ko Ni- ni- akwai wa ba Ni- shi na shi babu wa ba tuni ma dai wa ba din ya ya ya ya dan wani iri babu bai babu bai wata sun wata nuska ce a cikin a cikin waya eh akwai akwai mai mai kitabu ta ido a waya ko alƙawalin fil ko wani abu- ko wani abu eh duba mu gani wannan ka- wannan irin naku ne eh ma'a eh, babu ma'arifa din sai ce awwalu shay'in ghuyira bihi dinul anbiya wa ma sababu dalik me dalilin da yasa aka canza wato addinin annabawa din Eh, ma'a ma'arifat anna Allah sallam to wannan irin naku ne eh to alqawlu fil ba mun gani ba ku da- ba ku da taysirul aziz al hamid ko 26. to kaga to kaga shi nan na ibn Uthaymeen nuskan sa da da suka sa a sama an kawo ta gaskiya irin na ma'rifatu awwal shay'in ghayra bihi din al-anbiya wa ma sababu zalika ma ma'rifati anna Allah arsalahu bari mu ga me yace abin nan yace farko abin da aka aka aka aka canza addinin annaba da shi shine shirka dalilin sa kuma shine kuma guluwi a gami da wato bayan Allah ma'a ma'rifati anna Allah arsalahu eh so a wasan sa akwai amma dai aka sa ma'arifin ka bai yaki gaskiya sai ku gyara na ya zai ma'arifan kawai za ka a baya idan ka cire ma'arifan zai kace awwal shay'in ghayra bihi dinul anbiya a farko abin da shi ne aka canza addinin annabawa wamma sababu zalika kun me ya jawo haka ma ma'rifati anna Allah arsalahum tare da kuma a san cewa Allah ta'ala ya aiko su ne saboda su dauke wannan sabani sun ci yaki da wannan shirka din ko in a irin yadda muka faɗa shine ma'rifatu awwal shay'in mutum ya kamata ya san farkon abin da goyi da bihidil anbiya da shine aka canza addinin annabawa da shi shine shirka wa ma sababu zalika kuma meye dalilin haka sai rabi'atu na hudu qabulu al-bid'i yanda mutane ke karban bid'a ma a kaunin shara'i wal fitri tarudduha duk da shari'o'i da kuma fitra da ubangiji ya halci bayin Allah suna tunkuɗe bid'a ba sa aka sa bid'a cikin addini ko kaje kaje saboda addini Allah ta'ala ya sanya ya sanya dukkan halittu wajen sakar ita shi ne su karbi abin da annabawa suka zo da shi a dabi'ance amma saboda kursin zuciya ita hawa ita kuma tace daga gaba ta zo ta tunkuɗe wannan abin da kake na dabi'a da kamar misali a ɗabi'a ai duk an riga an sanya ɗan adam ya mai iyayensa biyayya amma yayin da ya samu son zuciya haka sai tunkuɗa wannan ɗabi'a tasa sai shi ya fita daga cikin ɗabi'ansa da ba ita ce wacce take daidai ba sai mu tsaya kan alkhamisa ko muka zo sai mu ƙara shi misali ɗin duka idan muka na sati mai zuwa zan ƙara tunani saboda alwasabiya mu ga da za mu karanta a makwafinta da ne wannan ɗauki na to to to bari mun gama katin lokaci sai mu tattara wannan to sai tauhidul mufid ko shafi ne nawa ne yawan shahidul fit din na na yamma nan da ya dage daidai in gani dai in zai yi in yi amma dai kamar na da aiki sosai wallahi na'am asifin sani ko to bismillahir rahmanir rahim tahil mufid na al-maqdisi malam yayi mana magana akan cewa mutane wajen wajen wato amfanin ibada da hikimar ibada din sun kasu kashi hudu akwai wanda su suna share cewa ubangiji ba shi shi wanda za ka su suna share hikima hikima da talili na cewa ubangiji yayi ya umarnin da yake basu akwai hikima kamar da ya halice su halittar da ya musu akwai hikima ya halice su saboda wato ya ya sa sa aljanna sannan kuma umarni da yake ba su umarni ne wanda wannan akwai fa'idoji za su same ta da umarni da hani da yake musu amma su su a sha'ira ba ma a sha'ira ta farko ba tun daga can kansu da hamiya da ‘ya'yansu da wanda suka zama kamar su ne ƙwayayensu inda su a sha'ira su suna share su suna share wannan wannan ka'ida su a wajen su ubangiji ma wato shi duk umarnin da ubangiji yayi babu babu wani hikima wanda a kansa za a kiddiga a ce dan adam zai sami abin da yake bukata zai sami lada wajen ubangiji ya samu ta goma shi a ubangijin ya ga dama zai iya sa dan wato mai da'a ya shiga wuta kamar da zai iya sa kuma mai mai sabon Allah kuma shiga aljanna ubangijin ya ga dama zai iya zama annabawa ya zama ya bai taimake su ba amma wanda ya zo da awon annabci ya zo ya taimake su kun fahimci maganar tasu wannan magana ce ta farko to kaga mai irin wannan ra'ayi na banza sosai kaga ai zai shine ibnu ibnu wato alqayyim yake cewa to wannan ya zai samu dadin shari'a ba zai samu dadin shari'a ba sallah da zakka da zai yi zai ganin kawai an matsa masa ne taklifanci aka bashi dole ake masa shi dai yana yin sallah ne kawai da an masa dole ba dan sallan tana da wata fa'ida a duniyance da lahirance da kuma matsayi da zai tsara samun dan ubangiji ba wanda in ya je wajen ubangiji samu matsayi da zai san ya zama shiga aljanna ba ta da wata fa'ida umarnin da ubangiji ya bashi kamar yadda suke cewa kuma ita mahalicci shi mahalicta ubangiji kawai halicce mu ne kawai da garda masa da halicce mu kawai dan wata fa'ida da hikima ba kamar mu mu ce ba kalatul jinna wal insa illa liya'budun kaga mu muna cewa hikima shine sai don bauta masa ya ba mu umarni ya hana mu sannan kuma bauta masa shi daya to su yadda suke yi a babin halitta za kuma suke a babin umarni Allah sa ko fahimci su mummuna wannan magana wannan magana nasu tasu tana da muni kwarai da gaske a cewa da suke yi shi umarnin da Ubangiji ya yi ya kuma wajen mahabbul mashi'a ne kawai su yanzu suna yin sallah ne don Allah ce su yi sallah kun fahimci maganar su su dan suna yin sallah ne kawai don Allah ce su yi sallah ba wai don ita sallan tana da tana da wani gardi da idan suka yi za su cewa yanzu muna muna da da Ubangiji mu ne muna neman yaddan shi ne ba sallah za ta ƙara sa a duniyance ba za mu yi alfasha ba daga cikin inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to wannan tana anil fasha al mukar ba ai hikima ce ko hikima umarnin da aka ba mu a duniyar ta ma to kaga wannan su zasu a kawai su suna yi ne kawai zai zama abul mashiya saboda haka ma a wannan sallan da suke yi da kaza da kaza kawai su suna yin saboda an matsa musu saboda in ba su yi wata zaci sai je a zartar da su ko ko an tashi za a shiga aljanna za su shiga aljanna ne bi mahdul mashi'a mu ahli suna ba ka muke cewa ba muna cewa wannan ibaduka da ubangiji ya sharanta mana ka gane ko ba gane ba akwai hikima akwai hikima kuma akwai wani azanci kwarai da kace da in idan da za a gaya maka to za ka fahimci lalle ya kamata kai wannan ibadar a ko ba komi ubangiji da ya halice ka ya baka kaza ya baka ya baka ya baka ya baka ai ya cancanta ka nuna mishi ka gode to ko baka san wata wata hikima ba sai wannan hikimar kadai to ai hikima ce wannan wanda wannan zai sanya in zaka mishi ibada kuma ya zama kana jin dadin ibada kana jin wani halawa wani gardi na ibada to amma su waɗannan kaga sun haranta maka su wannan gardi din su ne 'yan jabariya su ne 'yan jahamiya su ne 'yan asha'ira har waɗanda ba su kawo wanda su kawo addini ƙasar nan su 'yan su kawo idan duk aƙida su kenan wannan akan wannan babu suna kiranta masalatin al-tahsin wa taqbi al-aqliyani su al-baqillani suna daga cikin wanda suka daure wannan aƙida gidi nufasit ta'lil at-tahsin wa taqbih al-aqliyani su a wajen su su su su idan yayi wannan ma su ai ba za su fasa kira shi zalunci sai to yayi abin da ya ga dama ne Allah ta'ala fa'alun ne lima yudi yana abin da ya ga dama ne amma mu mun saba zai haka bai ubangiji eh misali a iyawa da wato iko zai iya sa wato dan wato daga waki daya da na farko mu da karshen mu da masu da'a mu da marasa da'a mu da manzannin mu da kuma fajiran mu zai ce mu shiga wuta zai iya wannan wa zai iya zuwa ya nemi ya ce zai ci shi mai daba shi za ka ji malamai sa cewa babu wanda ya fi gaban ubangiji ya batar da shi gaban ubangiji kuma ba da kuma zai yi ba saboda ya riga ya kawo ma'auni a kan zai ce karba ko cikin karba don haka babu yadda za a yi mutane biyu wane ya aikin kirkiya ya kuma shiga wuta wane ya aikin banza to wannan ko da ya aikin banza in dai ba ya ƙetare layin da ubangiji bai sa a ƙetara ba zai iya masa yafe masa in yafe masa wannan afuwa ce amma dai dan aljanna a za ce daga bayan shiga wuta ba zai yi ba ko kuma Allah ta'ala kawai haka ne tabar da annabawansa duka kawai tabar da annabawansa ko kuma kawai a sami mutanen kirki sarayewa sarayewa sarayewa amma ubangiji kawai ya bar shi kawai wasu wasu wasu tunannu azzalimai su ta samu nasara akan su ubangiji ba zai yi ba ina magana cewa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ba zai yi ba wannan shi ake kira wato sunnatullahi ta'ala al-ijtima'iyya al-mu'amaliyya to su duk ba su wannan duk sun shirye maka su wannan gadin ibada to in baka da irin wannan jin cewa akwai hikima da na wanda ubangiji ya baka ai ba za ka samu gadin ibada ba wannan shine shi abinda abinda ibn qayyim yake faɗa bari dan dan cin point dan ciro mana wasu wuri saboda ku fahimci kacin yana alaka da wannan kacin na biyu da zamu karanta kaga su cewa suke yi a umayya ubangiji za su koma shi zuwa sun koma da shi ga mahzul bashiya dan dama ubangiji kadai su a wajen su tsayuwa da suke yi da wani ibada da suke yi suna yi ne ba kawai saboda sama wato rabauta ne a rayuwarsu ta lahira ba su suna yi ko saboda samun tsira ba suna yi ne kawai saboda ubangiji ya gara ya ce su su kuma bai su magana shi na ce kiran wannan wannan hukunce guda biyar sai alhakamu taklifiya hukunce hukunce wanda aka yi mutane dole zai ba inda aka iya wannan haka islahi yake a usul fiqi dole a karba amma dai taklifiya wannan ba haka yake ba ba haka yake ba shi sa ubangiji shi kace ci la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha ubangiji ba ya kallafa mara sai abin da ta iya ba wai dole aka yi aka yi maka irin wannan yadda suke suke tsammani ba to shine kisa to waɗannan masu irin wannan ɗabi'a suke cewa kaga su babu bambanci tsakanin abin da aka ubangiji umarni da yayi tsakanin umarninsa da hannunsa babu bambanci a nafsa al'amari kawai sai dai kawai wancan ya ga dama ce ayi wancan bai ga dama ce ba ya cika ayi yanzu ka bar su a wajen su shirka da tauhidi ba bambanci a na al'amari duk idan ka yi wanda ya shirka da wanda ya tafi ɗaya suke in ba dan Allah ya bara mutum baya ba ka gane saboda kawai ganin damarsa kawai yayi yace kawai shi tauhidi yake so kun fahimci magana shirka da tauhidi su a wajen su ɗaya ce a hakikan al'amari ganin damarsa ne kawai yace shi ya bara mai tauhidi baya shi mai tauhidi yake so amma in ba dan ganin damarsa ba to da ma tauhidi da shirka da ɗaya suke gaskiya da ƙarya ɗaya suke in ba dan ubangiji ya zo ya ce shi yana son gaskiya ba wanda su su za faɗa saboda ko in aje jahiliya ko wani abu su a wajen su ɗaya ne su ba ba mu amma kaga ko a jahiliya ne wanda ya gaskiya ai ana yaban sa wanda ya ƙarya ba ana kushe masa a to shin kaga akwai hikima kenan a umarin da ake ubangiji ke ba mu akwai hikima to su kaga wanda yake shiga da a mashiga irin wannan yana bauta ma Allah irin wannan bautar to zaka ga ba zai malaki to ba zai jigar din ibada ba la yajiduna halawatul ibada wala ladzatiha ba za su wala da fataha ba za su ji gardin ibada ba wala shi na amulu biya ba za su samu dade wato ni'imar da ake samu a ibada ba wala hada yusammuna salata wa siyama wa zakata wal hajj wa tawhid wal ikhlas wa nahwa zalika takalif ai kullifu biha an kallafa musu ne to kaga wannan kuma kallafawa wannan ayan shiga wasu babuka to yanzu zai yi magana kuma akan sifur asifur thani asifur thani shi bangare na biyu su kuma suna kalubalantar waɗannan su kuma yan kadariya mu'tazila su suna tare da ahli suna wani bangare na cewa akwai ta'ali da hikima da abin da kuma ubangiji yayi akwai dalili to amma kuma su ba irin su tabbatarwa yadda suke irin ahli sunna ba amma kaga maturidiya kuma su ma sun saba da asha'ira a wannan babu maturidiya ji da ra'ayin su kusan ɗaya ne za ka gani kusan ra'ayin su ɗaya amma su za daga baya su akan wannan babu na tasirin taqmi sun saba da sha'ira akan wannan su yanzu misali ka san su a sha'ira hatta yanzu aikin da muke yanzu wannan su ba su ce ubangiji shi ke mana ba su ba su ce ba shi ke mana ba cewa suke yi dan adam ne mai da zaɓi dan adam ne da aka matsa mashi ko ya ga ko yana son ya fita ba zai iya fita ba amma a sura na mai zaɓi sai suka zo da wata ƙa'ida ta iktisab in ka niyan da kake son su yi maka bayani ba za su maka bayani da hankali da karɓa ba wai kawai a cikin misali ne a zo a ce yanzu wannan wani katon ato ne zai ɗauki buhun masara da sai zai ce to shi zai iya ɗaukan kayan shi ɗaya sai zai ce ma wani ɗan ɗublutun yaro zo ka ɗan sa hannun ɗan kankani ka ɗan shafa to shi aikin aikin da muke yi shi ubangiji shi ke mana shi ke mana duk nauyin aikin mu ba wani bambanci sai irin wani yaron wanda ya ɗan shafa abin kawai haka wai in baka shafa ba to ba za ka tsoruci aikin ba wannan shi ne suka kawo bid'a ta alkasbu eh su ya tsoruce ta ne wanda mu kuma kun ga ba haka muke fada ba mu cewa muke yi ne ubangiji yana wato duk wanda kaga ya aikin girki ubangiji ya taimake shi ya halitta shi halitta masa aikin sa to amma dai kuma ya ba dan adam zabin sa zabin sa kuma yana karshe zabin ubangiji in ƙara kan wannan wannan kuma shirgir badan su ne tabbatarwa cewa dan adam da zabi wannan tabbas tabbatarwa uba- cewa dan adam zabin sa na karshe zabin ubangiji ne wannan tabbas haka yake dan ubangiji dan adam na son zai yi wani abota ubangiji ya hana shi amma ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza shiga cikin babu kadara wani lokaci sai ya tafi ki kawo ba amma dai ubangiji ya kawo da misalai yanzu wayan mu nan gashi mun sa mic ina muna daukan karatu wanda wanda ya kirkire shi mic din da kuma abin da mic din zai yi ai wani mutum ne ya kirkira kaga da abin da kirkiran da abin da mic din za ta za ta yi shi ya kirkira amma shi ke mata wannan daukan karatu ba shi ke yi ba saboda haka ubangiji ya kafa mana misali saboda haka kai amfani da misalin kawai ka- ka- shikenan ka sallama wa ubangiji ka hakura wannan ya fi alheri to su su suna da wannan ah, abin nan. to yanzu su mu'taz- don- saboda su mu'tazila raddi ne shine yanzu malam zai gano su kuma matsalar mai mu'tazila su kuma as-sifu thani dungu na biyu al-qadiratin nufah su ne wato ‘yan kadariya masu kore ma Ubangiji a wato abin nan ɗinsa. Allazi ne yusufu tuna nau'a min al-hikmati wa ta'lil wanda suke tabbatar ma Ubangiji wani nau'i na hikima da ta'lili la yaqumu bir rabbi amma ba ka cewa wannan hikima yana komawa zuwa ga jin Ubangiji ne wala yarji'u ilayhi baya ba- ba- ba- wannan hikima ba ta ba su ba ta Ubangiji ba da ya tsaye da ita shi la yaqumu bir rabbi wala yarji'u ilayhi kuma wannan baya komawa zuwa ga aikin Ubangiji shi kansa بل يرجع لمح- لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته wannan abin hikimar da sai suke kira hikima ta ubangiji tana komawa ne zuwa ga wato maslahar shi ba su bayi din da kuma amfanin su dan haka suke wajabta ma ubangiji fi'lul aslah suna cewa wa dole ne ma sai ubangiji yayi abin da ke maslahar bayi ne kun fa kun ji magana kun ji munin maganar ko wannan mummunan magana ce kuma Allah dole fa'indahum su a wajensu, annal ibadati bayi wato bauta da ake yi ma Ubangiji, shuri'at, an shar'anta ne, asmanin limanin ya dabar ibadu min tawabi wanda ya a matsayin farashi, farashi musaya ne na abin da bayi za su samu na lada da ni'ima da za su samu. Wa an na habi manzilar istifayil a jiri a wato gwargwadon wato a cika ma ɗan ƙwadugo ladan ƙwadugonsa ne. da Allah da sallar da muke yi wannan da laje da kima ubangiji ke bamu eh, farashin goma da goma ne ai ba farashin goma da goma bane ba nan da kama da yake yi to kaga su sai suka mai da cewa yanzu abinda duk muke wa dole ubangiji ya kawo mana wannan ibadukan saboda idan ba a kawo wannan ibadukan ba ba za mu samu farashin da zai bamu na aljanna da waye da waye ba in kuma yace zai bamu da fulalansa to mu dai ba za mu karɓa ba so zai mana gobe. Mutane da kadalai ne ba. Ai wato inda kuka bude wa kanku magana kan hankali da hankali za a tattauna lamarin addini. Shi yasa galibi muke ce mu uwa ba koyaushe ne ake zama a ta wani wani wani dogon debate ba kan lamarin kan lamarin ubangiji. Shi lamarin ubangiji da lamarin addini da lamarin abin da ke misalin ilmiya ne metaphysics ne. Ku kanta wato kanin labaran da aka gaya muku a cikin Qur'ani da Sunna sai ku hakura ku tsargo abubuwa kanku kanku cika yawan tattaunawa da yawa amma kawai sai ku shiga cikin shirye ba da kuna kawo hankali akan abin da hankali bai da ta cewa aure wa qalu suka ce wali hada ja'aluha ja'aluha subhanahu iwadan saboda haka ma ubangi zaka ga biyayen da ya kawo sakamakon da yake bayarwa yake sanya sakamakon da zai ba bayi mai musaya fansa ta kauli kamar faɗin Allah ta'ala wa nudu an tilkumul janna za a kira su cewa waɗannan aljannati da za a ba ku urithumuha an gadar da ku an gadar muku da ita ne bima kuntum ta'malun saboda sakamakon abin da kuke aikatawa su wannan bima wannan ba wanda sai mai gwamnati ta ba usabiya bi sababi ma ka ma ma ma ma kuntum ta'maluna sai suka ce ai ai wadan amma kuntum ta'maluna wato wannan kamar kamar matsayin wato compensation ne musaye ne cewa kib da kib cif da cif haka aka ba aka baka ba ƙara maka ba in an ƙara maka to kaga wannan kai an ƙara maka abin da ke za maka gori kuma kai zai me zaka askal aka ka gori gaba da halal bane to ai ba san ba san me me magana gori ba in aka ce in magana gori ne ai wannan magana da suke ma ubangiji ma na kafafa shi kashi ai shi kashi ai ubangiji ne ba su dama da ba su da ba ta sa musu wannan dima albarka sai ce Allah ta ce har tujuna illa ma kuntum ta'malun za a ba za a muku za a ba ku misali ne face abin da kuka tunci kuna aikatawa udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ku shiga aljanna abin da kuka tunci kuna aikatawa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab kadai masu haƙuri za a cika musu ladaddakin su ne ba tare da hisabi ba kaga ubangiji ya ce zai ba su zai ba su za su wannan ba'un ba'u tamaniya sai kiranta ba'u tamaniya wal iwa wato nasu na musaya na farashi ba wai ubai mu kuma muna cewa ba'u sababiyya saboda aiki amma kuma ubangiji kuma yin ninka mu haka muke cewa ahlus sunna wa fi sahihi kuma sai ƙara kafa hujja da hadisi da yazo a ce as-sahih inna ma inna ma hiya kamar da nace kaga nan sai ko muslim ne amma yace as-sahih sanaka kakka ɗauka abinda sauran malamai da yan baya suke cewa an ce asali alaihi bukhari kadai a'a suka iya cewa asali sai alaihi muslim ko ba ba muslim ba ibnu khuzaimah da sauransu inna ma hiya a'malukum aikace aikacen ku ne kadai uhsiha alaikum nake kiddiga muku wannan aikace aikace thumma uwaffikum iyaha sai kuma in cika muku wannan aiki ubangiji cewa uwaffikum fa wannan uwaffi alistifa aka ce za a cika maka aiki kaga ba za a baka shi wato farashi da farashi ba amma sai suke fasara shi uwaffikum ai u'awwidukum iyaha zan ba ku shi u'tikum iyaha thamanan bi a'malikum su haka suke fasarawa qalu suka ce wa qad sammaha jaza'an ubangiji ya kira ta sakamako wa ajran da lada wa thawaban da abinda zai zama ladan aikata aikata mutane li'annahu shay'un yathubu ila al'amili saboda ai athawab yana komawa zuwa ga wanda ya aikin ne min amalihi ayyadu ilayhi wato yana komawa zuwa gare shi da nan suka dauko saboda haka suke cewa duk abu da muka ce ce su mu'tazila duk abu da suke cewa ubangiji yayi da hikima hikima da yasa ubangiji yayi kaza su suna maganar hikima a aikin bawa ba hikima a da yake kowa zuwa ga zatin ubangiji da mulki da alhaki ba kun fahimci maganar qalu suka ce wa yadullu alaihi almuwazana yace kuma abin da yake zai ƙara nuna maka haka shine muwazana da aka yi فلولا تعلق الثواب بالاعمال عوضا عليها لم يكن الموازنه معنى yace tunda an ubangiji gashi ya dinga yin muwazana ya dinga daidaito in ya kawo aikin ya kawo aljanna sai ya raba ya daidaita tsakanin samun wancan gwaggwaban ladan na aljannan da kuma wancan aikin a matsayin shine ladan shine ajran shine wato iwaza shine thawaban shine kaza shine kaza shine kaza to kaga sai ubangiji ya sanya wannan aikin da kuma dalilin da yasa aka samu aikin a matsayin su da shi ake muwazana da shi ake daidaito ake yin hukunci to su suke cewa to wanda yana nuna maka cewa abin da ake baka ana baka shine cib da cib in ba haka ba wai me zai saka ya rika yin haka me zai saka ya rika cewa ajrahum bi ghairi hisab hal tujzauna jazai da me zai saka kawo aljaza a bigiran da yake magana kan aiki da in ba haka ba to ai bai da wata ma'ana kuma cewa hata ne ƙwa'ifata ne mutaƙabilata ne ita waɗannan ƙungiya guda biyu za ka same su masu kishinta juna ne aljabariya su jabariya na farko wanda su ne ha a sha'iran lam ta ja'al lil a'mali irtibatun bil jazai albatta su mu sanya ayyuka da bayi ke yi ba ta da wata sakamako aka ga waɗannan su ne su ne ƙungiyar farko na baya can ƙungiyar farko in kun tuna su a wajen suna cewa ne muna yin kawai sallah da azumi dan kawai Allah ya ci amma ba wai dan wai wai za a yi ne saboda a bada wannan ladan ba su ka kan suke faɗa su kuma da suke cewa suke ai dole mata baka ladan ka in ma ka yi to dole a baka dole sai an baka kuma da ba wannan aljanna dole ubangiji ya kawo aljanna saboda ya bada ladan musayan wannan aikin da da muka yi eh wajawwaza su na farko su jabariya din sun halatta an yu'azziba Allahu man afta umruhu fi ta'a Allah zai yi azabtar da wanda ya karar da rayuwarsa duka akan da'a ga Allah kamar da su ma kallari suka dinga faɗa wa yun'imu man afna umruhu fi mukhalafati kuma ya ba ni yayi ni'ima ga wanda ya karar rayuwarsa wajen saba masa su sun halaka da iya wannan a hankalci wa kilahuma sawa'u kuma duka tsaye suke tsakanin fajiri da mai da'a bin nisbati ilayhi a in an danganta zuwa ga wato wajen Allah ta'ala duk ne wal kullu raji'un ila mahdhil mashi'a kowa yana yana koma zuwa ga agoran ganin dama ubangiji kawai dai ya ga dama wannan ya sashi aljanna wannan ya sashi ta amma ka to an ga zalunci akai kenan in dai dan ka ga jabari ka ga shi ai da wannan shi tushen jabariya tushen ne cewa ubangiji ya ba kowa tilas to dai tilas ma kowa ko dan me koyi sa wani wani auta kuma wannan wannan gaba tana daga cikin abin da galibi in ba in ba rusu da Allah da irin manyan manyan scientists na duniya wannan matsala ta yadda za su kawo jabariya da isiyari dan adam zabi huri yanci da Allah ta'ala ya bada adam da zabi ko mashi'a dan adam kace huriya mashi'a dan adam ta daga cikin sanadiyan kafircin su da yawa ana hira da su manyan yan boko za ga wannan babin kadara ita ce sanadiyan kafircin su shi za ka za ka je a can gaba za ka je ibn Abbas ko riwayat akwai akwai akwai rauni yana cewa wato al-iman bil qadar nizamu tauhid imani da kadara shine wato kusan a tsarkiya na na tauhidi in dai kamar carbi ne wannan in ka sake wato ita wannan zaran ta fita to komai fita yi fita zai yi a cikin kwanan carbin to imani da kadara ita ce tsarin tauhidin baki daya ita ce take yara maka tauhidin wal kullu rajul wal qadariyya ita kuma qadariyya aujab aujabat alayhi subhanahu ri'ayat al-masalih sun wajabta wa ubangiji cewa dole wasu ya kiyaye maslahan bayi waja'al zalika kullahu bi mahab al-a'mal kuma suka ce duk abin da bayi za su samu aikin su ne kagwara ya sa suka same shi ba wai dan ba wai dan falalan ubangiji ba wa anna usul thawabi ila al-'abd isan lada zuwa gabawa biduna amalihi fihi ba tare da yayi wani aiki da ya cancanci ladan ba tanqisun wannan tawaya ne tawaya ne shi a wato wajen ubangiji kuma tawaya ne a wajen bawa kun fahimci magana bi ihtimali minnati sadaqati alaihi bila kamal saboda akwai yiwuwan a zo a yi mishi gorin an mishi sadaka ba tare da wani farashi da ya yi ba shi wa Allah zai mishi godi Allah kyauta fa ja'alu tafaddulahu subhanahu ala abdi sai suka sanya falalan da ubangiji zai yi ma bayinsa bi manzilati sadaqati al-abdi ala al-abdi wai kamar wai wata sadaka da bawa ke bawa ne in ya ga dama ta zai ce ba mun ba ba na ba ni ke ba kullum ba a masa gudi wa ana yabahu ma yuti ajratan ujatan ala amalihi cikin ba wato abinda wato za a ba bawa na wato ladan kwadubansa ahabbu ila al-abdi wannan ya fi soyuwa zuwa ga bawa min an yu'tiyahu fadlan minhu bil abd akan Allah ta'ala je ya bashi falalansa ba tare da aiki ba to da su ba su su ba san Allah ya bashi falalansa sai dai ba su kawai da aikinsu bayan ku aka ce haka ne kuma amshi aljanna misali na cewa ba ba wanda ake zai shiga cikin aljanna ba ba ba ya isa wala maj'al lil a'mali ta'thiran fil jazaa'i al batta ba su sanya wato aikace aikacen su tasirin yana da wani tasiri fil jazaa'i al batta wannan haka yake yake cewa wa anna yata'ahu ma yu'tihi أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل ولم يجعلوا بسنيا للأعم تأثيرا وانتاسي للأعمال بأي كابا في الجزاء البتة أنا بم إن أكيكم زي كما وجن أي رأي سو سو جبريا نكما سو متى إن شاء الله وسيم تاهدوا وني وني إبارة إن شاء الله ta sai mu sai mu za mu karanta kuma ihya usunna ko a to suna dangantawa zuwa ga gidan musulunci ne wajen su musulman ne ya laye da su to na ihya usunna نظام تاش to shi ma ga wani fadarar ran ai shi ma duk fadara ya iya shi suna ɗaukar shi wani babban malami a tauhidi wata tauhidin da yake kawowa tauhidi na rudani kawai babin imani ne ko? وقال شيخ السنوسي أيضا ما لن سنوسي قال فدا في العمرة شرح الكبرى شرح الكبرى سدي الوهم يلابس العقل وهمي واللوكتي يكن زما ya cuɗanya da hankali fi ma khadhihi a cikin abin da wato a cikin abin da zai dauka na abubuwan da zai kamata ya hankalce su ya hankalce su din wal batil shi kuma wato abin da ke barna yashakilul haqq fi mabahithi shi kuma za ga wani lokaci yana yin fuzga da gaskiya a cikin mabahith abubuwan da zake ake la haƙaƙe su a tattauna su za ga wani lokaci banna yakan yakan yakan yi wato daidai da gaskiya akan ma me yake magana ne a baya dauki kan maganan ilmu kalam ne nake tafi wali hada kana ahlul haqqi fi ghayatil qilla saboda haka zaka ga masana gaskiya su suna suna da karanci wa man'ina wa man wa man an yaquba fi ma zada ala daruri min hadha al-ilm illa afradu huwa man'ani me naka yace
ومن ومن أن حوض أن يقول فيما زاد على الضروري من هذا العلم إلا أسرار wa muni'a ne gaskiya eh muni'a naka haka yace yawa muni'a shi abin da yake faɗa shine wato wahami shine yake wato eh, yake wato badan da mai hankali a cikin abin da hankali ya kamata ya dauka dan haka sai ka samu ah, kai wahami kaga sanda kai tsammanin macijiya ce dan haka zaka iya ganin gaskiya ƙarya kai tsammanin gaskiya ne kaga ƙarya kai tsammanin eh, wato gaskiya kai tsammanin ƙarya ce saboda wahami da ke samun hankali wal batil shi kuma ita kuma ƙarya yishakil haqqa za ka samu ƙarya tana ita ma tana yin fuzga tana yin fi mabahith ya ce abin da ake bahasi ake bincike na gaskiya sai ga tana kama da gaskiya din wal hada kana ahlul haqqi fi ghatil qila sai aka zaka ga mas- ma- masu gaskiya zaka suna da karanci suna da karanci zaka ga ah, sai wanda Allah ta'ala ya shiryar ومنع أن يخوض فيما زال على الضبي من هذا العلم إلا أفراد من الأذكياء ذاك سي wannan ilimi na na ilmul kalam aka hana mutum ya dinga kutsawa cikin wannan ilimi sai a- ilimin da ya karu akan ilimi zaruri ilimin da kowa zai gane da amawa illa afrad min al-adhiya sai kadan daga cikin masu zaran gwana masu hankali walaka wato yana bada dalilin da yasa wasu daga cikin malamai suke haramta il- shiga cikin ilmul kalam walaka su ya shi yanzu kamar ire-iren sa shi da ya shiga cikin ilmul kalam yake yi- yake kawo abubuwa iri-iri a labarin addini da ba a gane ba to shi ya su yanzu sun ma saka su a cikin su muhaqqiquna ne manya khassa ne su kibarci mutane ne su kuma amma mutane da su ba su shiga cikin wannan ilimi su wa khidabiyuna ne su wanda su yan gama gari ne saboda haka su yanzu abinda za su kudirce a cikin zuciyarsu suna iya kudirce abinda ke kishiyan abinda amma ke kudircewa ne saboda su na musamman ne su sun yi bincike kai daga kai bincike ba kuma nasu da sai gaskiya aka ga ma'alul kalam ai za ga yanda yanda kai- wanda mu muke cewa imani mu da mu gama garin mu duk imanin mu iri ɗaya ne ila iyaka dai shi wanda ya san Allah zai da nashi zai fi zai fi zai fi nauyi za ga musamman wasu ka- ka- ka faru daga falasifa su falasifa kaga su suna da ra'ayin cewa a masu bincike to gaskiyan al'amari a wajen su masu bincike su a wajen falasifa in ta shiga tashin kiyama ba za ta yadda su da jikunan su ba ba zai yiwu ba amma marasa bincike su ne tsabiyuna amawa su a gaya musu cewa za a tayar da su da jikunansu saboda wannan shine hakan zai dauka to su ma haka ababi na alistiwa'i sun mastawa al'arshi su ma sha'ira su ma da suke bincike sai su ce wannan istiwa'i in kawai wannan ba kawai ba zai yi ba Ba- ba- kawai babu ba zai yi kwata kwata a ce ma ubangiji ya istiwa'i to ai ka sa ma ubangiji ya samu al-intiqal da kuma al-haraka da motsi amma su a wajen kuma amawa to a kawo wata ‘yar kalma da za a ba su sai su rike su ce alistila ko wani abu kaga shi kenan amma su da sun san cewa ba- wannan wataƙila ma ba ita ce amma dai za su rike za su in suka yi tafiki su san wannan kalmar ne kala ce za ta kawo rudani to duk wannan shi abin da ke magana kenan to mu kuma mun ce wani mu addini babu wannan ilmul kalam ba wai an haramta shi ne saboda wai wannan wannan ilmul kalam ya akwai matsala ne a ilmin kawai ilimi ne wanda yake an shigar da shi a cikin ilimi na addini wanda bai kamata shiga cikin labarin ba saboda ilimin addini yana da alaka da al-ghaibiyat al- a- a- a- wasu abubuwa da sam'iyat ne kawai aka gaya maka aljanna wuta labari kan ubangiji sunayensa da sifofinsa wannan labari aka gaya maka baka je ka gani ba ni yanda kuma za a gaya maka sai da du yanzu duk yanzu akwai wanda a cikin mu zai iya surata aljanna ba kuma bayan aljanna da ya taɓa gani a duniya ba zai suratawa ba akwai da iya surata cewa za a zo a- wani wani siraki wani siririn abu haka a dinga kuma gudun mu wuce an za ka suranta ba to amma kaga amma kaga an riga an ga maka dole ka imani saboda hankalinka ba zai iya kaiwa zuwa ga wajen ba yanda hankalinka yanda har hannunka da idanka da komi naka na gaban jikinka yake da iyaka ba haka han- haka hankalinka na da iyaka ba zai iya fahimta Eh, saboda haka shi ahal shi in kalam shi hana shi da aka yi ba magana ne na wai saboda wai su an ba ba za su gane gaskiya ba A'a, shi ta ai shi saboda yana kawo rudani a cikin addini. Kawai wannan maganar kenan. qultu sai ibn furi ke cewa wa amma man madaha ilm al-kalam fa inna ma madahu bi i'tibar al-akhar amma wanda ya yabi ilm kalam to shi ya yabi ilm kalam ne saboda wata wani abu da ya lura da shi wa huwa taqiqu ilm at-tauhid shine wai a tabbatar da ilmin tauhid a mishi taqiqi a tabbatar da hankalce wa saunuhu kuma a kiyaye ilmin tauhidi nan wa kashful haqa'i kuma a bankade wato ilimin muka da ce alaka tauhidi wa ma'rifatu kuma a san ilimin tauhidin alama hiya alaihi akan yanda sai hakikani to da kaga mu abin da ake gaya mana Qur'ani nan da amma suke ganewa na istiwa'i na cewa wato ubangiji yana da hannu yana da kafa wannan abin da aka gaya yana da ido wanda abin da aka gaya mana su a wajen masu ilmi kalam wannan ilmi kalam ne kawai zai ba su san wannan abin da Allah yake nufi a hakikanin abin da yake yake amma asalin wannan abin da aka gaya mana mu mu a taqrib ne kawai kusanto da ma'ana aka mana kuma yanzu su magana da su suke su suke fada abin da suke halatta akan ta ilmi kalam wannan kuma to zai baka dama kawai kai tawaye masu nasi ba a iya kawo nasi kawai kai tawaye gare shi wannan shine shi abin da shi shi usamin hudu su ba su gane ba suke cewa wai za a kiyaye tauhidi kuma wai a san hakikanin manufofin shari'a a hakikanin yadda suke wato hakikanin yadda tawilin suke nan a san zuciyarsu la arbabil basair ga masu basira ba a salamati min tilkal bid'a al mazkuta alifa amma dai tare da kuma a kuta daga bid'o'i da na ambata maka a baya wal hasil abinda dai nake son ka fahimta da a takaice min hadha anna ilm al kalami ilm al kalam madmum abin zargi ne bi itibari wajhin in in kayo da wani fuska wa mahmudu kuma abin yabo ne bi itibari wajhi in karo da wata fuska ولهذا كان اطلاق القول بذمه في كل حال وبدعه في كل حال من غير تفصيل خطا saboda haka wato ya zama ka sake baki wajen ka zarge shi a kowane hali kuka yabe shi a kowane hali ba tare da kai tafsiri ba wannan kuskure ne ilmin kalam gaskiyar magana ne zargi na tare da shi zargi na tare da shi musamman yana da alaka da addini ne a kuma in abin da yake da shi ne hikima din to ba baka wani abu sabo sai dai ya falakar da kai duk abin da ilmi kalam ya gaya maka zai ya gaya maka ne abai da wata ka san shi take au haka ne mun faɗa ku ba to kaga ba kaga shi ibn yake cewa ilmi ne wanda yake mai zaran gwada baya bukatar sa balidi kuma in ka gaya mishi ma rudewa zai shafa albani na sha gaya muku cewa bai irin wannan ilimin ba amma ubangiji ya mishi kima in zo a tattaunawa zaka ji yanda yanda hikimomi ke zuwa masa zaka wannan wannan hikima hikima ubangiji ya riga ya sanya muna da hikima eh amma shi ilimin ilimin waye yanda za a za a akwai matsaloli tare da shi ba wai gurin ba amfani ne ba aka samu amfanin ibnu taymiya shi ma yana cewa ai an ba su zaran gwana an ba su fahimta amma ba ba su hankali da addini ba to sai mu tashi sun makhtalafa al-ulama wa aidan hal al-batil la yuradu illa bil haqqi ilmu kalam akwai matsaloli tare da shi amma dai kamar da muka ce mu yanzu muna cewa a koya saboda usul fiqi kusan da akan wannan yara aka rubuta wasu da cin da han malamin ma da akan irin wannan yara suka amfani da shi har fiqi ma ko har nahwu har komi to idan baka sani ba wannan wannan abubuwan nasu to duk ba za ka fahimci me suke faɗa ba sannan kuma wasu daga cikin abubuwa da aka shimfiɗa cikin addini wanda har yanzu muna ganin tasirin su to ibn ibn taymiya da ire-iren suka yi suka tashi raddi sai suka yi raddi da irin wannan yaran to ko ba komai ko sai ka je ka karanta wani ilimi saboda ka fahimci wannan radi yayin da kake karantawa shi yasa kawai muke karantawa bangarorin kuma da ilimin fahimci da shi na amfani wannan sauran ilimin inda inda ya tsaya ne akan sauran ilimin na rayuwa to kaga wannan mu wannan amfanin sa wannan bai da zai dabe mu ba ko zai sa mu damu da muna kushe yin shi ba amma shi ana magana cikin addini duk nasin da aka kawo mai ilmin kalam zai ce wai shi kadai zai iya fahimtar nasin a hakikar yadda take amma kai ga magana ba za ka fahimci nassin ba sai dai ka fahimci ta a gurguwan fahimtar ta sai dai a kusan to maka da ma'ana ubangiji ya ce ya zai zo tashar kiyama zai ce a ai wannan an kusanto da ma'ana aka maka amma su yanzu za su iya zuwa ilmu kalam haka yace shi ne zai fahimci wannan nassin a hakikanin dai su ma kuma masu ilmu kalam din su kuma masu balasi ba suna gaya musu cewa su ma ba su kai ba ai da ma da haka ake ai da ma su hakikanin masu wanda suke cewa su ne wanda su ba kowa su ne masu falasifa su kuma falasifa aka fita nasu masu rida ne don su hatta hatta wato shi wahayi da ake yi masu na mushtewa ba ta ba wai kaga ba su cewa za su fahimta abu hakikan yadda yake to ai shi hakikan yadda suke zo su cewa jibril da yake cewa yana gani ya fi gaya muku ne kusan su da ma'ana ba wani jibril da yake gani tunani ne a kowansa suna kai shi al'aqal fa'al al'active intellect tunani ne a kowansa kawai yake yi wato kaga su sun zai ta matsala da ba mai farfadiya mai aljanu to me bace abin da arraki faɗa kuma cewa aljanu sun sun taba shi sannan kuma suna iya suna halatta cewa annabawa su iya zuwa da abin da yake ƙarya ne ba wai babu shi saboda sai su muku waye ku zama lafiya in ba a ce maka ka wuta ko aljanu ba ta ina za ka yi zaman lafiya to kaga kaga da irin wannan cewa abin da ibn kuri ke cewa wai saboda san hakikanin al'amari hakikanin da yake ai kaga wato rushe addini ne wannan saboda mu wannan ilimi akwai matsala tare da shi amma ya ilimin da tsaya akan wajen zaurance ne kawai na magana ko a Hausa ma akwai wannan ni yanzu da ta akwai wani magana da ga shekarun can baya muna yara ya shahara za ga Hausa ne ake amana wani ɗan ƙare-ƙare a cikin su yanzu a daina yi ne sai da makaranta ko hausa ne za a gana dan wani kare-kare na mata mai sai kira abin eh to kamar zaurancen ne dai amma dai eh ha haɗe wannan eh wani ɗan bari eh kamar zaurance ne haka yanzu kama an yanzu kama an dera ne ko ana yi a makaranta eh shi shi shi to duk wanda kaga ina za mu tashi a talimu ne ko wancan kanton arba'in da arba'in da uku ko? sadaka bin abdullahi ne ne ne alama? to ma na zai ƙara babu misali yadda ya kawo mana misali akan imran ibn hudayr da kuma ja'afar ibn zubair shi wancan shakundun da ilimi amma mutane sun kaurace masa shi kuma wancan jahili makareci ina da kuma ta mashi ca to zai ƙara kama maka wani nabiyin kuma ya akwai sadaka bin abdullahi samin ya rasu ɗari da sittin shida bayan hijira muhaddithin dimashqiyyun yace muhaddith babban malami ne wanda yake a dimashqa aka san shi sosai ma'arufin sananne ne da kuma musannafat yana da wallafa wallafe da yi غير انه واحد da sai dai mutum ne mai rauni kwarai da gaske mutum ne wato watsatse laysa hadithu bi shay hadithu ba komai bane ba wa qad hadatha min ma'atil ahadith al munkara ya ba da hadisai ɗaruruwa wanda suke gurɓatattu bara gurbi wa ma'a zalika ta da haka kata lahu shuhratun azima ya mutum ne wanda ke da shuhura shuhura mai girma bi dimashqi zamani a dimashq a zamanin sa akhbar da yaqub ibn sufyan al-fasawi ana cewa al-basawi kuma al-basawi al-fasawi ya fitar a cikin littafin sa al-ma'rifatu wat tarikh عن العباس ابن الوليد عن مروان الطابري daga marwan الطابري kala ke cewa da khaltul masjida na shiga masallaci awwala ma jalastu sa'id ibn jubay bin abdul aziz farkon wanda na fara zama tare da shi shine sa'id ibn abdul aziz wa ne wa zikiru wa zikiru ne zai kusa wasa da a wa zikiru wa zikiru وذكر صدقة وذكر صدقة بن عبد الله منتشر في المسجد a lokacin ambatan labarin sadaka bin abdullahi ya yaɗu a masallaci din ya yaɗu jahili kuma wato watsatsi amma kaga wato ambatan sa ya watsu yace wa kana shamiyuna su da ma mutanen sham yu'azzimuna ar-rajula idza kana zahiru hasan su suna girmama mutum idan suka ga wato ya zo da wani kama na malata mai kyau ya sha ya sha ya daukan diri ya ya share wani wa kana lahu ibada kuma sai yana yawan yin ibada duna sabri hadisi ba tare sun jarabta hadisin sa ba wa rubama wattaqu rajula wani lokaci zaka samu sun sun sun maida mutum ya zama kamar amintacce ma wa asna wa alayhi ma yabi shi wa huwa munkirul hadith wa huwa munkarul hadith mutum munkirul hadith wanda shi hadisin sa yana ya wato yana zuwa da hadisai ne munkari munkarai قال الإمام أحمد في عبد الله بن زيد بن سمعان عبد الله بن احمد يا احمد يا فدا غمي عبد الله بن زيد بن سمعان انما كان يعرف ابن سمعان بالمدينه بالصلاه yace to a madina dai shi wannan ibn sam'an din da sallah aka san shi da ibada ولم يكن يعرف الحديث بالحديث يعرف بالحديث ba san shi da hadisi ba الشاميون اروى الناس عنه mutanen sham sune suka fi kowa sanin sa suka fi kowa rawaito hadisan sa wato makareci ne mai rauni ne amma kaga shi mutanen sham da yake su dan sarauta ne a lokacin sun fi damuwa da sarautar halifanci na wajen su a lokacin haka su ba su duk wanda ya zo yana ba su hadisi sai su zauna sa da bada mutumin kirki ne shi yasa duk marwaita sha galibi a wurin malamai suna zuwa wajen manyan malamai in ba in ba wajen ba- sai a zo wajen malamai su tsarkake su irin su Imam Ahmad irin su eh, wato Ali ibn Abdullah al-Madini ko kuma malaman su irin Yahya ibn Sa'id al-Qattan ko kuma ɗaliban su irin su Abu Zur'a da su al-Bukhari ko kuma manyan malamai da aka san cewa sun kara da malaman shafin suna suna tsarkake su wanda su- wanda su- guda biyu daga ciki sun suka zama sun shahara duk wani malamin shafin ana zuwa a tambaye su to malam wani ba kamar yadda ka san ana zuwa wurin malik a tambaye shi malaman madina to shi ma akwai duhaim sunansa duhaim abdurrahman ibn ibn ibrahim ad-dimashqi za ku ji ana cewa duhaim duhaim wato ka- kaga duhaim abdurrahman an yi shi kaman acronym din suna aka yi aka aka hada saboda haka ana zuwa wajen sa a ce to wala wala fa duk sai sa- duk duk wanda ka je duhaim ya ce ba ci malaman sham mai rauni to kar ka sake kar ma ka kula da shi eh kar ka kula da shi dole kuma ka ji ya yi shi kuma ka kula da shi bana shi kuma akwai abu zuwa ta dimashqi dalibin imam muhammad akwai abu zuwa ta razi akwai kuma abu zuwa ta dimashqi a dimashqin shi yake magana shi ma zaka ga duk wasu marwata bara gurbi na sham biya zai gaya maka su ya san su wa ibn sam'an kadhab ma'ruf shi ibn sam'an nan makareci ne sananne wa qad jaza ala ba'd ash-shamin amma ya samu ya ketara ma wata mutane da ke da hadisansa ma mutanen yan shafin nan sun karba saboda sun da ibadarsa da sauransu lokacin su imamu ahmad ne Eh, lokacin su imamu shi ya shi ne imamu jahi wata addin din ba sosai duk suna da masail waɗannan duka suna da masail da tarikh na ibn ma'in da sauransu da su al-abbas duri da sauransu da ire-irensu da suka suke tambayoyi kan wane ba wane amintacce ne a wane kaza a wane fiqa wane a fulanin yus'alu ali ni imam ahmad Eh, ce wane ne za a tambaya a gami da shi wannan gaya wai wajen yabo kenan wato shi ba shi ya riga- ba- baya bukatar ma sai an tambaye an tambaya a kansa wa akhraj al-fasawi an ali bin abdullah bin bin al-madini al-fasawi ya kara fitarwa daga ali bin abdullah al-madini an abdurrahman ibn mahdi daga abdurrahman ibn mahdi daga cikin malaman sai babu ahmad qala shi adraktu al-basra na ris- na na riski ba- basra wa muhaddithuha arba'a manyan hadith malaman hadith guda hudu ne fakana akhmalahum wa aqallahum jama'atan wanda yafi kowa rashin rabo na karbuwan mutane ya bi ra- ya- wato ya zama kamar arabe shine sham shamu dustuwai sha kuma shine malamin kuma malaman hadisi da ka faɗa wannan to ka gama magana kuma amma sai ya wal jama'atu amma mutane ala Uthman al-Barri sun tafi wajen wannan bawan Allah wal Hasan bin Dinar wa Abi Juz qala Ali sai Ali nace fa qultu lahu sai tamsa Hammad ibn Salama ta Hammad ibn Salama fa a lokacin shi baya nan ne qala sai lam yakun atahu an-nas ba'd a lokacin mutane ba su fara yin cutu da wajen sabat kula shi lokacin ya dan sauransa amma dai manyan malaman hadisi da suke bada hadisi a lokacin nan guda hudun nan ne ɗaya ne kuma mai kyau sauran duk duk mutanen banza ne qala sai ce wa laqad qadima abu juz'in marra fajalasa fi masjid bani ali yace akwai ma lokacin da abu juz'in nan wata da yazo ya zo zauna a masallaci na banu ali falam yasa'ahu almasjid masallacin ba bai ishe shi ba ba ya ba ba masa ka dinke ba inda zai zauna walam yaqdir yajlis ya ba kasa zama ai li kasa istihamin nasi ali saboda cincin da mutane ke masa wa biqil masjidi bi jumu'ihim da inda masallacin ya kuntata saboda tarurraki da aka yi bada cewa Hisham ad-Dustuwa'i shi kuma wannan bawa Allah Hisham ad-Dustuwa'i huwa ibnu Abi Abdullah al-Basri ahad kibar al-huffaz al-basriyyin ɗaya daga cikin manyan malamai da kasan Basra za mu iya karantawa duka ba da lokaci to wasa mu kwana a daji ne annabi kana Yahya bin Sa'id idan sami'a al-hadith minhu wanda Yahya bin Sa'id al-Qattan in ya ji hadisi daga wajensa la yubali Allah yasma'ahu min ghairi baya ba damuwa ma wato ya zama bai ji hadisin daga waninsa ba ya riga san kawai ya ji daga wani amintacci wa kana imam Ahmad ya kuli imam Ahmad yana cewa addastuwa ila tasalu anhu ahadan la tasalu anhu ahadan ce shamu dastuwa i kar ka saki kar maka tambaye wani gami da shi saboda wato haddansa da sauransu ma aran nas yarwuna an ahadin athbata minhu yace ba na ganin mutane su- suna yin ruwaya daga wani mutumi da yake ya a ci- daga cikin ɗabawoyin ɗalibansa ba na ganin akwai wanda yake ruwaya daga wan- daga wanda ya fi shi tabbata yafi yafi shi wato iya bada hadisi yanda yake misal huwa asa yace kwatan kwatan sa ana samu amma asbat wa amma asbatu min amma wanda ya bi shi tabbata dai a ilimin fala yace a ba za samu ba a cikin yana maganar tsabakar malaman malaman su malaman malaman su shine Yahya al-Qattan da su Abdurrahman bin Mahdi su kuma malaman su shine su Hisham al-Suwai Hisham al-Suwai dabaka su dabaka ne na malaman su Yahya bin Sa'id al-Qattan dabaka su Imam Malik ne suke to ana cewa ba su kansu wanda suke dabaka sa ba su fi shi ba sai dai sai dai shi kan kanka da Imam Ahmad wasafa Abu Dawud bi annahu amirul mu'minin bi fil hadith Imam Abu Dawud ya ya siffanta shi da cewa shi amirul mu'minin a hadisi amirul mu'minin kaman general ne a ilmin hadisi za ka ce maka amirul mu'minin a hadisi kamar general ne ka kai wato kululuwa wa amma salatatul mazkuruna ma'ahu amma wanda aka ambata gabanin su tare da shi fa kulluhum du'afa matruku dukkan su masu rauni da kuma wato wadatsu fa Uthman al-Barri huwa ibnu Miqsam Abu Salma al-Kindi al-Basri muttafaqun ala dhafi ayi ittifaqi akan raunin sa wa tarakahu Yahya al-Qattan Yahya al-Qattan ya ya watsar da shi وابن مبارك عبد الله بن مبارك وقال احمد امام ابو الحديث هو منكر حديث سواء wato bara gurbi ne وقال جوزجاني كذاب ishe makareci ne kazzabahu thawri ala suhulati didda wato thawriya da sauki al'amari amma ya kareta shi ya ce makareci ne وقال النسائي والدارقطني امام النسائي والدارقطني sun ce matluk mu'assi ne وقال الفلاس الفلاس ya ce saduqun lakinnahu kathirul ghalat sahibu bid'ati yace to ya da gaskiyarsa amma dai ya da yawan kurakurai kuma da bid'a tare da shi to kaga dai malamai suka ittifaqi da rawana da shi wa amma al-hasan bin dinar amma sai bin dinar fa huwa abu sa'id at-tamimi al-basri ahad al-matrukin shi dai daga cikin masu ne qala ibn hibban ibn hibban yace talaka ibn mubarak wa waki ibn mubarak ya ya bar hadisan sa wa waki da kuma waki ibn jarrah ar-ru'asi wa amma amr bin hanbal wa yahya bin ma'in fa kana yukadhiban su imamu ahmad da kuma yahya bin ma'in al-qabba yahya bin ma'in imamu jaddi wa ta'dil su suna kaita shi ba sun ce makareci ne shi wa amma abu juz shi kuma abu juz fa huwa nafs min tariq al-qassam mujma'u ala tarki shi ma ijma'i aka wajen watsar da shi qala ibn mubarak kana qadariyya ya fada cikin bid'a qadar wa lam yakun yathbutu kuma ba kuma ba ba tabbatar da abin da ke ba da hadisan su wa qala ahmad ahmad ce la yuktabu hadithuhu ba a rubuta hadisan sa ba shi wato bai kamata a dinga rubuta hadisan sa ba kaka ce la yaktabu hadithuhu abinda waje dan gidan gobe da yazo zai ya ce la yaktubu hadithahu shi bai san ya zo zai karanta ilimin hadisi kuma shi bai san bai san yaran ba la yaktubu hadithuhu ba ce la ba ba ba ya hadisi ba wai kai ne in ka zo kada ba ka tsaya ka shiga ta kanka wajen rubuta hadisan sa saboda raunin sa wa qala an-nasa'i wa ghayruhu matruk imam an-nasa'i da wani sa sun ce wa tsi ne wa qala yahya yahya ya ce ibnu ma'in kenan min al-ma'rufin bi waqi al-hadith ya zama shahararre ne wannan mutumin cewa yana kirkira hadisan manzo Allah yana kirkira hadisai yana jingira manzo Allah wa qal fallas fallas yace wa man ujmi'a alaihi daga cikin wanda aka ijma'i akan sa akan barin sa min ahlul kalbi daga cikin makareta annahu la yurwa anhu cewa ba a ruwaya daga wajen su qaumun ya faɗa wasu daga cikin mutane minhum daga ciki akwai Abu Juz Abu Juz al-Qassam Abu Jaz'i ne yana cewa Abu Juz Abu Jaz'i Abu Jaz al-Qassab Nasr ibn Qarif wa kana ummiyan ya kasance ba uwa ne ne wato yana nan akan wato bai rubutu ba mutum ne wanda yake ya iya rubutu ba la yaktu ba ya rubutu shine ummiyan la yaktu ya faɗa maka gaba wa ma hadha kullihi ta da haka duka faqad aqbala an-nasu ala haula al-matrukin al-halka kaga mutane sun karkata ma waɗannan mutane wato watsatsu halakakku wa a'rabu an hisham dastuwai dastuwai suka bar babban malami hisham dastuwai ma afiqati didda wato amintansa wa imamati da kuma limanci sa fil hadith ilmin hadisi wa haka za kanat suqul jahalati ratija ra'ija to haka zaka samu kasuwan jahilai yana yana wato yana gani kasuwarsu tana ganiya wala ta zalu har yanzu kuma ba haka zaka ga abu yana faruwa fa yaltaful jahalatu sai ga jahilai sun juya sun je sun nade ma wa ashar muta'allimin kuma da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sun je sun nade sun gewaye haula ratulin jahulin kazo zuwa wani wani wani mutumi jahili makareci fayusayyirunahu bil kadhib wal buhtani alim muftiyan sai su mai da shi da ƙarya da kiri su mai da shi zama malami ba da fatawa sai ba duk duniya babu kamar sa wa hadha bala'u yace wannan bala'i ne a'ana minhu ahlul ilmi qadiman tun da san malamai sun sha wahala da da wannan tun baya wa min zalika ta wannan ne annahu usnida tadrisul hadith fi madrasatayn min madaris asl mabalik li ratulayn la yafqaha li hadithan aka ba aka ba aka ba da darasi za a kanta da hadisi a wasu daga cikin makarantu guda biyu daga cikin makarantu da aka kafa a lokacin mulkin mamalik lokacin mulkin mamalik wanda suka yi mulki kamar su suna da wanda suka yi mulki a lokutan baya irin su al-zahir bibis sai aka ba wasu mutane guda biyu la yafqa hali hadisi ba su fahimci wani hadisi ba su fahimta hadisi kwata kwata ba فقام عليهما ابو الفضل زين بن عبد الرحيم بن الحسن العراقي sai al-iraqi yaje ya tsaya tsayin daka akan su wannan ya fahuma ya je nuna cewa abin da suke akai ƙarya suke yi ya nuna ilimin su na bogi wa qala bi zardihima kuma ya ya buƙaci a kore su daga wannan makaranta din lin idamil ahliya saboda ba su da qualification abin da zai ba su dama su karantar fihi ma a wannan makaranta din fa uhdira inda ba'd al-umara sai aka je aka kawo su a wasu sashin wasu daga cikin sarakuna fadlu bin ahadima an yaqra hadithan wahida fi sahih muslim sai aka ce ɗaya daga cikin kanta hadisi guda ɗaya a cikin sahih muslim fa khabata sai ya dinga wato tahabbuti ya dinga wato aman baki ya kasa karantawa fi sanadihi a isnadin bai kanta daidai ba wa matnihi matanin bai ja daidai ba wan qada'a daga nan dai shikenan dai sai wato ya tsaya nan lambarin sa da ya ta bayyana wala mai sadi itmama qiraat alhadith ya kasa ci gaba kanta hadisin wala takun halu sahibi afdal min halihi kuma shi ma abokinsa ɗayan da yake kantar ban bai fi halinsa bai fi halin shi nashi din ba wa ma a zalika ta'assaba lahuma ba'd al-qudat al-hadirin ta da haka alƙalan da suke wajen sai ta'assubanci yace shi ya kifa dole su su tantance dole sai an ba su sun ce wala karantarwa fa baqiyatul wazifatu lahuma aka ci gaba da ba su wannan ilimi din raghima raghma zuhuri ajzihima jidda wato wato gazawarsu ta bayyana wafta zahi jahilihima kuma wato jahilcinsu ya a bankaɗe ki ya zama ya bankaɗu amma jin haka aka bar wannan jahilai su ce wani kantar ba za ka ga yanzu shi bazila mai cewa shi ne shehul hadithi da ya fara magana suka ji jahilci tsamaki to irin wannan da ga gari ya zama garin jahilai yanzu kuma ilimin ya zama jahilci jahilci ya zama ilimi yanzu haka aka muka muka tsinci kanmu kuma zuwa nan muka ga muka ga makarantawa malam wannan gaban da muka tsaya sai na rage su mun karasa zuwa nan muka ga makarantawa ragon kuma malam ya ba mu shine da ijaza sun sha da za mu ci gaba da karantawa insha Allah to za mu tashi akan durusun wa'iba to kun ga dai yanda tun a wancan zabunan ake fama da jahilai yau haka dan wani garan followers ni followers ina nawa ne ba ai ba dan To, wani lokaci kanan shi ilimi, shi ilimi, mazalla yana cewa inna mal ilimi ta'allum, ilimi da koyo ne, ba da gado ba. Kowane ne ba banka, inda ba tsaya kai ka koya ba, ba a cewa wai ɗungulgun su wajen shidai ne duka. Amma da yawa suna zuwa suna sa ce, suna sa kansu cikin wasu abubuwa da su ba su iya shi ba. Kuma daga cikin abin da a gidan kaka mu dai mu san wani wanda yake yana da wani hazzi a wannan bangaren ba shi ilmin hadisi shi wannan misal shi shekul hadisi ne akwai bai tsakanin mutum yanzu na karantawa rara rara rara kuma da san ilimin ilimi wani lokaci ba wai shi ne karanta fasarawa kadai ba sai akwai wasu abubuwa da suke alaƙa da ilimin da sai ka san shi Allah ya kyauta saboda haka a rika kulawa kwarai da gaske kar ku je wurin malami dan kawai dan kawai malami dan malami kawai ku ga ana mishi jinin ku je wajen malami saboda ya san abin da ke yi kuma malami saboda bai sami karbuwa ba wannan ba shi ke nuna ba shi ke nuna wai kawai a wato shi jahili ne ba duk yayin da kaga malami zaka amfana da shi ka je wajen sa duk yayin da kaga abin da yake da shi da ya shahura jama'a suna wani cika suna cika mishi majalisinsa har gaba dole baya nuna cewa shi mai ilimin ne bal da yawa ma da gawa zaka ji ire-iren wannan mutane suna faɗan sokara iri zaka ji ana faɗa in ya faɗa ɗaya sai a kabara ya faɗa ɗaya sai a kabara ya faɗa ɗaya sai a kabara ba za mu yi ba sai a kabara wane sai a ƙara kabara to duk kaga jahilai sun ruɗa shi ya ja ba daidai ba kuma ya dire ba daidai ba Allah ya kyauta a wani lokaci a babin nasiha dole mu rika magana galibi a wannan ɗaliban wanda sai kafa kawo da galibi ana cewa shi ba ba ce ma ɗaliban ma da idris ɗan shi an ce shi ba cin ɗalibai kawai daga cin masu halartar wa'azin sali da sauransu ya malanci ɗan dafta jamilin kawai yanzu da yanzu media ta riga ta sa ya riga ya jama'a suna ta follow in suna waye suna waye idan ita kanta doctor ana ta magana kanta amma da wuya ya ja maka larabci dai amma ba maganan ma yanzu wai kantarwa ake wai yana kantarwa daidai ko ba kantarwa daidai ba a da ya ja maka ma larabcin daidai amma wannan matashin kaga yana kantar da larabci ne zo kawai har islamiyya ta tsabar iya yi har islamiyya wai ɗauka yake kuma da bidiyo kawai shamir kawai ya zauna ya kumbura fuska ya tabba dan manganinsa kuma ba yanda za a yi da maka daidai wani hausa wani larabcin ma idan yayi kasan hausa yi ba yanda za a yi balarabe ya fahimci me yake cewa banda wannan kuma haka je ya dauko kuma jami'in tirmidhi na gaina kan karantawa kwata kwata bai ma fahimci yaya lamarin islam yake ba balle mata amma yanzu haka nan wannan zai zai zo kawai haka ya harbe kafa ya ce malam wane malam wane wanda sai sai gefen ka ba sai baka baka nasiha ba muna baka nasiha daga nan kai ba kai ba kaskantacce baka bai ba abin da shi ya sani ya kamata ya zama dalibi zai kantar wannan shi shi wannan shi wannan jamilin da yawa ba ba ko ina jin Allah ba zai kawo cikin baki ba amma da yawa zai zauna wasu mu da yawa bukatar da shi ko mu gaji ba amma kaga da yake kawai abu maganin sai cika baki da sauransu kawai za a ji a sake bara ai waye kawai shi ne ya zama zai faɗa abin da yake sai ya faɗa har yanzu ya zama ya saki baki kan malamai a bauchi yake yana daga cikin wanda suke ake ta kunkoran cewa yana daga cikin wani wani kalibofin dutsen ta shawo ɗaliban dutsen ta shi sun bara'a da shi kwanan nan su eh waɗanda abin da haka ni na taɓa ganin yadda lamari ya koma na jahilci yanzu mutane kuma ba sa gane duk yayin da ya fara faɗan magana fa duk kalma ɗaya iya faɗa shi an kafara ai wannan shine typical abin da malai ya kawo nan duk kalma ɗaya ba za mu yi ba sai a kafara wada wane sai a kafara wada wane sai a kafara kuma jahilci ke fada to ai gudun tashi wanda ya rasu malam sun ce sai da aka zo wallahi ke mata iya ga suka fara ganin sa amma yanzu yanzu ya sa ma kansa wato ya halitta ma kansa zai iya magana kan duk wani malamin duniya a kasan nan duk kowane da shi zai iya cewa wani wani kuma abin da yake shi tunaninsa ne shi ne ya fahimta da wasu yawar suke tsegun guma da manafunafunci a tsakaninsu kawai zai fito wa'azi kawai abin da ma ba a faɗa kawai sai zai banka ya faɗa abin ba abin da sha mishi zafi wallahi kun kiyaye waɗanda waɗanda abubuwa wani lokaci ne wani mutum su ba da shi hawa ne a tabbatance ba a gane mutane ba dole wani lokaci a daga kamawa ana faɗin cewa wane wane to wanzu wannan nan da shekara ashirin tunda mun fahimci wanda mai labari ke zuwa mana saboda da cada aika masa ya sanya kuma yana da wata zumma cewa zai ci gaba da karatu to ba sanya zai yi da kasu kansa nan gaba ba wanda shekara ashirin a'a wato zai ci gaba zai je idan da wasa kansa to ai asalin shine ba kamata ka ɗauko abin da yake da ba kai ba ka da ahaliyar kansa ba ina ganin sai ka tsaya kan usulul salata kawai ka karanta da abin da ka faɗa da gowan kuma sai ka sharhin ka in ma zage zage zaka yi kai zage zage zaka tunda dai ku yan zafi ne kun ce ko ba ruku da yan usulubi Allah ya kyauta Kwarai kuwa, a wannan wannan cikin zaman hadisai za ka sabe su, da akwai su. kawai dai yanzu ka gani da kaji ka ka same su wannan ana kawo ka misalai ne kawai bai amma ba da akwai da yawa wanda za ka ga kawai wasu jahilai sai sun sun yi musu sun musu haba haba to mu yanzu ma matsalar lokacin mu shine ana samun wanda ba shi ake musu haba haba shine shi muhim ne ma a harkar ilimi su waɗanda aka sa dan abu da su faɗa sun iya da dan ƙarerain da za su dan hara su lallaba ya ci baya ci baya ci baya amma mu yanzu ana samun habbihin ma bai sani ba amma kuma zai zai cika baki da sauransu makaranta ta'alim muta'allim da sauri na azzarruji za mu tashi ina ne wallahi kamar da Muhammad ibn Sirin yake shi fada ce lamarin nan addini ne lamarin nan addini ne ku san wanda za ku karba addinin ku addinin ku wajen shi kar ku ce kar ku je kowane halakacce kawai dan ya shahara kawai ku dan da yawa wanda sai shahara ne yanzu wannan malam yana faɗa abin da yanzu da muke kokawa ne wasu sun shahara yanzu an rasha za a da su da kayan magana ce hasana kake musu ko jahilai ne ba sani ba wallahi ba sani ba wala ya shidu nafsahu juhudan amma duk da ana ce masa ya kula ya dinga yin bita yana kin yin bacci amma kar ya wahalar da kansa wahalar ba wahalar wanda ta fi karfin jikinsa kowa akwai irin gadon da yake da shi na gidansu da yanayin abin da jikin gidansu zai iya ɗauka to ka san abin da kai in ka ƙetare wannan ba ka rashin lafiya to ka tsaya kan wannan iyaka yadda kuma duk wannan da sai da shi amma bai amma da yawa malamai baya musu na amfani malam ko malamu wannan zamani da yawa wasu su da ga daga wanda ciwon suka ke kashe shi saboda aikin shi kenan yana cikin bahasi yana rubutu yana shan abin nan sai wanda kaga ba shi ta kashe shi eh sai wanda zaka gani saboda rashin motsa jiki to ya aka iya dole dai a hakuri haka na haka za a tafi dole haka za a hakuri wasu suna cewa wasu daga cikin su ba sa ba sa kawar rayuwa saboda dalilin kenan ai saboda inda ake karanta lokaci an bata lokaci wani kaga ya ci ido wani kaga ya ci kafa wani kaga yana ciwon suga wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza don haka ake mutuwa malamai shi ta ai dai malamin da gaske ne yana yana karantarwa to ba ya da sauki na yayi na yayi kula ko kuma ka zo ka ci a kansa sai Allah ya kama ka ni ya je ya gyara lokacin sa wajen ya kiyaye ya daukan maka wato gamban addinin baki daya kuma ka zo kana wulakanta shi kana zakin shi ya kaga babu mutunci wala yudhifu nafsa kar ya rawana ransa hatta yanqada an al-amal har sai ran nasa ta kai ta sa wato ya kasa yin aikin baki daya ya yanke shine bal yasta'milu ar-rifqa fi dhalika ya kamata ya amfani da sauƙi ya amfani da sauƙi wajen wajen neman iliminsa warrifqu shi yin sauƙi aslun azimun asali ne mai girma fi jami'il ashiyayi a dukkan abin da zaka rika yi ba ma ilimi ba dan haka ilimi shi ma ka sanya shi ya rika yi abin nan kana wannan bin shi da sauƙi sauƙi qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu ya ce ala ku saurara inna hadha ad-din wannan addini matinun addini ne mai karfi fa'aghilu fihi bi rifqi ku tafiyar da shi ku tafiya game da wannan addini ta hanyar saukakawa da sauki wala tubaghid ala nafsika ibadat Allah ta'ala karka sanya ranka ta ji ta tsani ibada da kake ma Allah ta'ala fa innal mumbatta wanda yake yankacce matafiyi wanda yake yankacce wanda yake guzurinsa ya yanke masa la arban qata'a wala la ardan qata'a shine wanda yake bai bai yanke kasan da yake son ya kai zuwa gare shi ba wala zahran abqa bai kuma bar wani wani abaya ba wanda yake ya bar wani abaya wanda zai mishi amfani shine la ardan qata'a wala zahran abqa wala hadisi hadisi ne dhaifi hadisi ne dhaifi imam al-baihaqi da wake irin da ra'asi a cikin zuhudinsa da kuma littafin az-zuhri na na na na na Abdullah ibn Mubarak duk sun fitar da shi ta hanyoyi da dama amma da yawa daga cikin malamai sun rawaita shi duk hanyoyin da yazo bai zo akwai itiraji ma a hanya hanyoyin duka akwai kwangwaba kwan baya hadisi ne da'ifi bai tabbata zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Imam al-Baihaqi da wasun su al-Ajluni ya kawo shi a cikin kashful khifa da sauransu hadisai ne hadisi ne wanda yake bashi da wannan imamu ahmad ya fitar da bangaren farko na hadisin ala inna hadha ad-din matinun fa awdilu fihi bi rizqi to shi din ma dai wasu daga cikin malamai ina ga shekul albani ya hasana wannan bangaren nan amma dai akwai magana ba shi kanshi kan ingancin hadisin wannan wurin kar ya da rauni amma ya ya wadace mu hadisin bangaren hadisin cewa inna laha rafiqun yuhibbu rifqa ko Allah ta'ala mai sauki ne yana sauki a kowani to wannan kaga wannan hadisin ya wadace mu ba sai mun kawo hadisi mai rauni ba wa qala alaihi salatu wasallam kuma zalla sallallahu ya kara cewa nafsuka ranka maqiyatuka ita ce abin hawanka farfuk biha dan ka kai ka sauka mata shi wannan ma yafi wancan muni wannan hadisin wanda ya tangata mu wannan yafi wancan muni ba shi wannan bai da wannan bai da asali ma wannan hadisin nafsuka matiyatuka farfuk biha ba ta da asali daga maganin mazala hadha la asala lahu min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yu'rafu min qawli abi darda in ka je kun duba cikin kitabu az-zuhd nake zaman na ibn mubarak shine ya ya ya kawo hadisin ala inna hadha ad-din matin ina zamanin kamar bangare ne na na zawaid na abdullahi ibn amr ibn hanbal ba ba musu ba ci musu din babansa ba kusan a ci musu akwai zawaid kaji yana cin azawai shi kuma wannan nafsuka matiyatuka magana ce da ake rubuta daga Abu Darda a cikin kitabu Az-Zuhd nake tsammanin Ibn Mubarak kuma shi ma zuwa ga Abu Darda bai tabbata ba an fahimta haka ne dinnan babu abin da ya tabbata ana yace wala budda li talib ilmi ba wajibi ga ga talibin ilimi min al-himmati himma al-aliya himma wacce take madaukakiya fil ilmi ilmi fa innal mar'a innal mar'a saboda mutum ya tsiru bi himmatihi zai tashi da ta hanyar himmarsa ka tsairi kamar wato tsuntsu ne ya tsiri bi janahi wanda ke tashi ta hanyar fukafukansa to himma tana sa dan adam wato ɗalibin ilimi ya zama ya tashi ya zama yana kan saman tsarafin sa baki daya ya zama madaukaki jama'a suna kallata a can sama ba a can ƙasa ba to abu tayyib al-mutanabbi ga kawo baitika wannan baiti kusan wannan baiti ya tala bacin baiti masu wato mafi daɗin baiti da aka saba faɗa a duniya insha Allah sai mu dakata muka zo sai mu karanta ala qadari ahli al-azm ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadari al-kiram al-makati yanzu ba mu iya rera waka sosai da na rera muku sosai da kun ji yadda muke rera wata almuta nabi ya iya waka in ya maka kisa yake maka yake koda kansa kamar ana masa wa'azi in ya maka waka wato shi din ba da amani wallahi Allah ya ba sa baiwa da lawaji sai mu dakata nan insha Allah ta araba baka zuwa da wuri ka rika zuwa da wuri sosai saboda ina da abin da zan yi sosai yau din nan da katin yau din shi ma duka bar saboda wani lokaci mun dan yi fashi wasu kwanaki insha Allah haƙura baka katin yau din yau ma ina ta tunani ko zan iya katin yamma ko zan iya ba eh to bari mu gani dai bari mu gani wani lokaci sai ka ga kuma an zo gaba da lokacin sai ka ji ka gaji ba ka san ka ci gaba to dan gajiyan da kai sai ka zo ka rore ta ala insha Allah wanda muka dace Allah ba mu lada wanda kuskure Allah tana yafi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh